أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مقتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa ranar lahadi tsakankanin magariba da lisha a nan masjid sabil huda ga wakatare littafi na al'adab al na imam wane waye mai littafi muhammad bin isma'il wanda aka yi sanin shi dawa al-bukhari wanda ya mutu ko ya rasu hijira ta da shekara nawa 256 kene yanzu rasuwanmu rabanmu da shi wannan mai rubuta littafin ya rasu hijira ta da shekara 256 yanzu kuma muna yau ladi nawa ga safar 11 ga watan safar hijira ta 13 ga watan safar hijira yanzu tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu shi kuma ya rasu hijira tana da ɗari biyu da hamsin da shida kenan yanzu rabonmu da mutuwar imamu buhari shekara na dubu ɗaya da ɗari da ɗari ɗaya da tamanin da takwas rabonmu da shi wannan malamin da ya rubuta wani littafi kuma wani littafi na shi al'adar manufar ɗaya ne daga cikin littafin da duniya musulmi take karanta shi bidurin nazar ko diba wani mazahib ko wani akida ko wani mai duk duniyar musulmi tana karanta shi a masallatai a hilka in dai littafi ne wanda zai karanta akan tabi'u da halaye shi ake karantarwa wanda kuma wannan ba shi kadai da littafin shi ba wanda littafin shi ne asaqul kutub sajjaru sahih ko bai ci wannan ma yayi littattafai da dama amma dai kaga ya tafi amma da duniyar musulmi tana karuwa da littattafan shi har gobe da fatan Allah mai rahama Allah ba mu dama karanta kullum da kuma amfanuwa da aiki da abin da yake ciki a wancan satin mun kare tasawirul akabir muna duk babe ne abin da ya shahi girmama manya girmama manya muka kare babe na 167 wanda yake cewa tasawirul akabira na haka ce tasawirul akabira kenan a tasawir bi mana asiyada a ba shi wa gabani gabatarwa kenan shuwa gabanci a bawa manya mun yi wannan hadisi nawa na kaisu dan asim wanda dan shi kaisin wani dan nashi hakimu bin kais ya ka labarin baban shi wanda ake ce mai kaisu bin asim a wancan satin mun yi kaɗan daga tarihin shi kaisu dan asim muka ce kaisu dan asim yana da yara wajen 33 da rasuwa ta zo mai sai tattaro yaran nashi gaba ɗaya zai musu wasiya a cikin wasiyar da ya mutu ne yake cewa ku ba babban ku shuwa gabanci mun yi tarihin kai su bile asi wancan satin da ya wuce zan mu kuma ba mu dan karanta wasiye wancan satin da mun karanta tara kenan nan hakim ya ce baban mu kai su bile asi da zai rasu sai tattaro mu gaba ɗaya muka zamana shi ne ta anna ababu ausa inda mawdihi banihi babansu ya yi wasiya a gurin mutuwar shi yawa 'ya'yan shi maza na siyar muka ce 'ya'yan na shirin guda nawa? 33 a nan babu mata me yasa mun yi tarihi a wancan a wancan satin mai bayani muka ce kais bin asin yana ɗaya daga cikin a jahiliya waɗanda suka binne 'ya'yansu mata ai a jahiliya al'adar laraba ce idan mafi yawa daga cikin sun haifa musu 'ya'ya mata sukan binne su ko su kashe saboda tsoron wasu abubuwa amma duk da wannan muka ce kuma wancan satin mai bayani da wata cikin laraba kuma da kwai wanda ba su binnewa suna karama matan irin suwa sa'a sa'a bin najiya wanda wannan faransa jikan shi inda yake cewa wajaddin lazi wa ada wajaddin lazi mana alwa'ida wa ahayal wa'idu falan tu'ad kakana shine ya hana a rika binne 'ya'ya mata kuma ya rayar da 'ya'ya mata kenan in ɗauko tarihin laraba can kana samun wani ɓangare su suna binnewa wasu ɓangare kuma suna hanawa kenan bangaren masu binnewa irin su shi wannan wanda muke zace wane kai shi kuma wancan wanda irin su sa'asa binu najiya to amma dai duka da su sa'asa binu najiya inda shi wannan kaisin duk sun musulunta sun kyautata musuluncinsu don shi wannan kaisu bin asim shine wancan satin muka ce lokacin da ya zo zai musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce marhaba bi sayyidil waba ma dallaka shugaban daji ya zo musulunta domin a daji shugaba ne wanda duk karkar shi yake kifarta shi ne muka yi tarihin shi dan wancan satin muka ce shi ne da ya zo musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai yaya ya bake ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari yake cewa ya binne 'ya'yan shi da dama mata a cikin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai to kowace da ka binne ka yanta mata baiwa guda sai yace ni mutumin daji ne banni da bayi sai dai rakunma annabi yace to kowace ka yanka mata rakumi guda sadaka yayi haka nan yace ya binne wajen guda takwas amma dai abubuwan mu gane a jahiliya ne abubuwan da ya a musulunci ya lullumka ya lullumka Allah zai gafarta mai abin da shine da yazo musulunta lokacin da cikin tarihin shi annabi sallallahu alaihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarin dukiya yace ina da dukiya a daji raƙuma wanda ni ma ban san yawan su ba annabi yace to kana taimaka mutane yace duk shekara ina hudda guda 100 in raba kuma duk shekara ina bada mutane su sha nono kuma duk wanda zai zo ya tambaye ni an raƙumi zan bashi kuma sai na samu babban bashi yaje sai da ya ga dama mai kenan kage yana da karamci da duk annabi ya ga mai wannan abubuwan sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mai to da dukiyarka kai wannan wa kai su da dukiyarka da dukiyar ƴaƴanka wanne kai su sai kai sai ce a ai na hisan dukiya ta kamar yanzu zo ce ma da dukiyarka da dukiyar magadanka wanne kai su wa zaka ce ai kai sani saka shi ma annabi zai ce da dukiyarka da dukiyar magadanka wanne kai so sai ya ce ba ya hisan wa dukiyar shi to sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to dukiyarka ita ce wadda kai sadaka da ita a nan duniya duk abin da zaka bari da wannan kasar duke wace ce magadaka ce sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in abaqanin lahu idan Allah ya bar ni ba mutu ba wannan raƙuman na daji gaba ɗaya na sun tura su lahira duka sai ya yi sadaka kuma haka duka ya yi sadaka ya yi sadaka ya yi sadaka da su duka ya bada ya bada suka bada don wannan a wasiyar tashi ne kewa ɗayan shi sai ka je ke cewa ɗayan nashi ku nemi kuɗi domin baba bai bar ba komi ya tura to amma da musulunci kuma ma ba su ka tura gaba daya su ake kabar kabar ba saboda ka kabar bayan naka kuma ya ta kafa kunan nasa an yi hadisin wasali wanda bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam zo gaida shi sai cewa annabi in ba da dukiya ta duka sadaka annabi ya ce a'a in ba da rabi annabi ya ce a'a in ba da ɗaya cikin uku annabi ya ce ɗaya cikin uku ma yayi yawa amma dai ba da sai ba da ɗaya cikin uku kenan a yanzu ko da zaka yi sadaka a dukiya ka gaba daya a musulunci ba su ka bada ta duka sai dai ka bada ɗaya cikin uku don su annabi ya ce kakka bar iyallanka bayan ka ya ta kafa kunan nasa amma da shi wannan kaisu sai kai raƙuman shi gaba ɗaya na lahira to shi ne ga kaisuna ya tattaro ɗayan shi maza su nawa wajen talatin da uku sai ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah ƴaƴana wa sawwadu akbarakum idan na rasu ku ba shugabanci babban ku kenan ku sa a cikin ku 33 na babban ku shine zai zama to shugaba sayyidukum fa innal qauma dan su mutane idza sawadu akbarahum idan suka baiwa shugaban su shugabanci halafu abahum to sai su gaji baban su wa idza sawadu asgarahum idan kuma suka ba da shugabanci ga karamin su azara bikin zalika fi atfa'ihim sai janyo musu reni a cikin sa'annunsu wa alaikum bil mali na hore na muku nasiha ina muku nasiha ku nemi mi dukiya alaikum bil mali ku nemi dukiya me yasa wastina'i kuma ku nemi sana'a hanyar samu dukiya duk inda take yace me yasa fa innahu manfahatil lil karimi dan ita dukiya ita ce mabuɗi ga karamci duk wani karamci dukiya take janyo shi wa yastagana bihi anil la'imi kuma ita take wadatar da mutum da mutumin banza baya taka shi ba ayin kana da dukiya duk kai maganin wani baya taka ka ba shi ne ce musu to ka nemi dukiya dan ita dukiya ita ce take ƙara mutum karamci kuma ta wadatar da kai da duk wani la'im in aka ce la'im mutumin banza ai ka dukiya duk ba mai taka ka kenan shine kika ayyana shi wa iyyakum wa mas'alatin nasi na hade ku na hore ku kar ku rika yawan mula da roƙon mutane fa inna ha min ahir kasabul rajuli dan ita mula da roƙon mutane ita ce karshen karshen sana'ar mutum kamar mutum aka ce ko roƙo da aikin shiga ne ya zamna bai sana'a sai dai roƙo to wannan shine karshen ne sana'ar mutum sai ya ce wa iza mitu yace idan na mutu ƴaƴana fa na tanuhu kadda mun kuka kuma kuka kukan mutuwa na daga murya wayo baba da baka barin ana cire kaka ai wannan saboda al'adar larabawa ce sai an mutu ya mutu a yi ta kuka kenan nan mutum in ya mutu kukan mutuwa na daga murya haramun ne annabi ya hana amma dai kuka na hawaye jagab gemun ka yi jagab kayan ka yi jagab da hawaye ana yi kamar kai ta hawaye kwalla kana zubdawa jagab har ta bata ma jiki ta ana wannan kukan da annabi hana na wayo da baka barin wayo wani ya ta shi na kana shi ne ce falata nuhu kada kuma kukan mutuwa fa innahu lam yunha ala rasul sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wasallama ba amai ba mi kuka wa idza mitu yace idan na mutu farfinuni ku je ku binne ni bi ardin a wata kasa la tashkur bi dafali bakar bin wa'il kak kabilan bakar bin wa'il su san inda aka binne ni me yasa fa inni kuntu ugafilukum dan ni na kasance ina musu ganganci ko kuma ugafilu ina musu ta'addi fi jahiliya a zamanin jahiliya tunda ai a zamanin jahiliya sun yi ta yaƙe yaƙe yaƙe yaƙe tsakankanin su ba musulunci ba yanzu ko musulunci ya zo sun musulunta kenan kan wani can wanda bai musulunta ba in ya kabarin shi ce ne ka kashe min kakana kakana ya wani abuwa da wanda yake ku binne ni inda kabilar bakar ba ta sani ba dan na kasance ina musu ganganci a cikin jahiliya yana wannan tata muka yi bayanin da tarihin wannan duka ruwaye ko muka yi bayanin shi wannan sahabi mai sunawa kaisu bin asim ya musulunta ya kyautata musulunci shi kuma duk raƙuman nashi ya tura su lahira to da yanzu mutuwa ne sai wa ƴaƴan shi wannan nasiya to daga nan sai wannan babu ya kare babu wanda yake bayani akan a girmama babba tun daga inda ya yi bayani inda wanda suka je a kashe musu mutumin su da suka yi gura annabi sallallahu alaihi wasallama sai karamin ya fara magana sai annabi ya ce dakata dakata al al-kubur kubur babba babba liyanin kalamun akbar babba yake fara magana kuma nan ma aka mu wasiyar ta kaisu kenan nan da duk ya ga mu babba ana girmama shi can baya ce mu duk bai so ya girma Allah ya girma duk mai kurkura kuma wani hadisi yake nuna duk wanda ya ci mutuncin mai kurkura shi ma in ya girme fara kurkura Allah zai ka yaran zamani su ci mutuncin shi su yi wasan kura da shi shi ma da wanda ake san in kana yaro ka rika girmama tsaki masu hurhura don wannan kenan kai ma in ka girma yaran zamanin ka sai su yi mi sai su girmama ka in ka ci mutuncin tsakin zamanin ka kai ma da ka girma yaran zamanin ka sai su su yi mi su ci mutuncin ka wannan hadisi ne shi ma sahihi ya tabbatar da wannan sai ke ne zan mu tashi sabon karatu sai ce babun yuqda samarata ana ba da 'ya'yan itace asigar man hadar minal wuldani daga mafi karanci yaro wanda ya zo guri na daga yara kenan can ya ma duk bayani tun daga can baya in ka ja baitin da ya kare fadalin ziyara in ya zo babe na 163 ya fara ma babe fadalin kabiru farala daraja ta mai ta babban mutum ko ya zo har babe na 164 nan ma cewa babin ijilalil kabir babe nan ma girmama babba yanzu na 165 ya ce ma in an zo guri babba yake fara magana kan yaro yayi ya zo nan kuma ya ce ma in za a ba da shugabanci a bawa a ba babba to yanzu ya ma daraja ya ma ya ma ya ma din na babba yanzu sai kuma kuma zai ma darasi akan wa yaro shi ma a girmama shi a ji to sai yaro a girmama yaro a san mutuncin yaro kenan sai ya fara ma wannan sai ya fara ma ko da wani abu ne aka kawo ai a musulunci aka ce ko da ana ba da wani abubuwa ka ba wanda yake nan dama ka ko to sai aka ce a'a inda yaro karimi a wurin shi ake fara kamar za a kawo wani halawa ko wani ƴaƴan itace a nan kuma da ko yaro karimi shi ake fara ba dan girma yaro kuma baiti wanda zai kama rahmatus sagir yanda zaka ji kan yaro kuma gaba ya kama mu'ana kata sabi yadda zaka sa yara jiki ka rungume su ka kama su ka ɗauke su ka yi wasa da su kuma ya kama kublatin rajul lijariya ya kama yaran ka sa su jiki ka sumbance su ka musu bizu ka yi me kaka zaman to ya kura ya dodo a gida kowa na tsere ma ya kama hallo masahin ra'asa sabi yaro ka rika shi janyo da shi kana sanya mai albarka kana shafa kan shi sai ka sa shi jiki sai ya tashi da tarbiyya da wani abubuwa kenan nan duka zancen wa zai ma yaro sai fara sai ci
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في بلينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان
to wannan ruwai tana nuna mana a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama in dai a kawo wani abu na 'ya'yan itace ko wani abubuwa yakan fara ba yaro karami kan ya ba kowa shine annan aka ce azzahawi ɗanyen itace sabon nana sawa'an duk kayan gona duk sabon nana shine ake ce mai azzahawi sawa'un lemu ne gwaiba ce gajanga ce yanzu duk dai sabon nana na ɗayan itace ana ce mai azzahawi kamar ice in ya yi tsoro ya fara hudu ya kuri wannan ko kuma da biyu ne ya fara hudu maga duk wani sa abin in ya fara nana na ice sabon ɗan nashi da za a zo a ci to wannan shine ake ce mai azzahawi sai wannan ruwa ta ce hadasana musa kala hadasana abdulaziz bin suhail an abi salihin daga abi salihin abi salihin shi ne ake tabi abi salihin samman sunan shi zakawan bin abdullahi bararren bawa ne na juwairiya ummul muminina an abihi daga baban shi an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi alal asaki kala aba huraira yace kana rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya kasance iza utiya idan aka kawo mai bizahawi da bizahawi da sa ita ce sabon sabon nana ƙala sai ya ce Allahumma barik lana Allah ka yi mana albarka fi madinatina a cikin wannan garin namu madina garin manzo wa mudduna kuma Allah ka mu albarka a cikin muddunmu wa sa'ina Allah kuma ka mu albarka a cikin sa'inmu na awu barakatun ma a barakatin albarka tare da albarka sun mana wala ku asgar man yali kuma sai ba da wannan abin ga karami da yake kusan shi minal wildani na yara mun gane annabi yin an kasance an kame mi kayan itace sabon da nako da farko me yake yi addu'a yani addu'a Allah barik lana fi Allah kai albarka a cikin madinatu na madina garin shi kenan garin manzo wa muduna muddu kamar can zamanin ai mu muna audani da tiya da sauran da sauran ko to can zamanin annabi da me ake au da muddu da sa'i wa mudduna da muddu in muka ce muddu shi mudu shine kafko insanin mu'tadilu mutum tsaka tsakiya ya gama hannun shi haka gaira mabusu da tsani wala maqabu da tsani baka me baka meke ta ba haka kuma baka mata ba haka sosai kenan zaka mata haka ka ciko shi kenan baka muke ta ba ka zuwa haka a cika kuma baka yi haka ba kenan haka kenan a cika haka shine mudu guda kuma na insanin mu'tadil na mutum tsakatsakiya kuma tsakatsakiyar ma kana samun ai gajeren mutum mai babban tafi ba shi ba kenan kasance tare hannun ma tsakatsakiya kenan zamanin annabi shine kilo wannan da shi ake awo kenan wanda shine muddu guda kamar da ake cewa da hudda zakka kono ba da muddu ake huda ba kenan kan su abin awo mai zakai sai ka samu tare ka kai tsakatsakiya ne kai haka kawai ka shiga buhun shinkafa ka doko daya ka auna kenan shine muddu guda in aka ce sa'i kuma arba'at amdat muddu wannan guda hudu shine egal a sa'i kati mudu kenan shine sa'i sa'i da kenan wannan mudu da sa'i sune tiya abun awu zamanin wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da wannan annabin an ka abu sai ce Allah kai albarka a cikin garinmu nan Madina kuma kai albarka abun awon wannan muddu wasa'ina kai albarka Allah a cikin wannan sa'id namu barakatan ma a barakatan albarka tare da albarka ya wadu wannan sun manawulhu asgar kuma sai ɗauko abin sai ba wanda ya kananta man yalihi wanda yake kusan shi minar wuldani na daga yara kenan wannan ruwaya me take karanta da mu me take karanta da mu wannan hadisi ma za su fara mil hadisi kenan an zo ko da ka shigo gida kai mai gida da bambon da halawa da zigege ka zo an zo ana lale baba da leba da zaka fara da dan karamin zaka fara eh ba da ko zaka fara ba kaka kaka ji karatu ta an ci a gidan wafa in ka zo ka ce ka fara da wafa kenan daga an zo ana fafa fafa fafa sai fara da wa da le peti peti karam eh ko kuma rabo ne ma ake zaka zo ka rabo na abuwa sai ka fara da wa da karami kenan kaga musulunci yana gidan ma yaro to mun gane wannan ko bacci wannan muke gane wannan ruwaye addu'a in ka karba kai addu'a ko muna gane ga manoma in an kawo abun gona su nemi albarka su kai wa shugaba ko wani kaza ko wani kaza domin ya addu'a kamar yanzu a zamanin gona ne ba don aka zo an ciro ga janga ta farko ko yar ƙuri'a ko ne kamata ba laifi ne ba ke da manoma su ɗauko ta su kawo wani shugaba ko wani babban malami na gurin don ya yi addu'a ya ce Allah sanya albarka a wannan nomai eh kenan kaga ana wannan da al'ada mu da ana wannan in ka turo daga mutum ba kawai ya kwaso ga janga ya kwaso ɗan kore da gurji ya tawo ya kawo wani babba ko mai gari ko wani babba sarauta ko wani abuwa da ya addu'a ya ce Allah ya kame albarka kenan kaga sukan kawo zahau kamar ga ruwaye muslim yadda hadisi ya zo wannan ruwaya ce wanda ta zo a nan adabul mufrad ko baci wannan muslim ya hudo ta ga ruwaya muslim ya take cewa kana nasu izara aw awwal sama mutane zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan sai ga farkon ina na sabon itace kenan farkon gajanga ta hoto da biyu ne farkon magashi ta hoto ko wani gurji ɗayan shi na farko ya hoto duka idan suka ga wannan mi suka yi ja'u bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai su ɗauko wannan abin sai su kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sai gona ta fara ƴaƴan itace da annabi a da to in an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi mudina wa barik lana fi sa'ina Allah kai albarka a cikin garin nan namu wannan kayan noman da aka Allah kai albarka a cikin abin awanmu albarka ta tsaya Allah kai albarka a cikin sa'i Allah kai albarka a cikin mutu kenan annabi sai sai albarka kuma wannan muna gane a wannan ruwaye fadlul madina madina garin manzo ta shari ta sha a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan wannan ka je madina ga a yanzu duk duniya ai ba inda ake taro kamar taron da ake yi a makka da madina ko yanzu taro ai a na duniya duka taron da ake a tare jama'a taro nawa ne taron da ake tare jama'a a duniya ba duka da wai duka na duniya da ba dai ba zance musulmi ba kafiri taron duniya inda ake tare jama'a ina ne mondial ko mondial makta haji sai na sai taron rumi suna da itali amma ne duka ai na da ake tara haji ya na mondial yawa to duk in ka je duk mai zuwa hajji ko wanda yake madina duk taron nan da ake a madina ba za ka taba ji an ce ba burodi ya yanke ko ruwa ya yanke ko ayaba ta yanke ko miya yanke abinda ba a noma shi a garin mu ana ba da sarka duk unguwa ana sha dan wani ma'alwa su malamai suka ce wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a madina da yace barik lana fi madinatina wa su malamai suka ce suka ce addu'a hanyar tana madina ko da kai abin da zaka ci a can albarka gare ko da wajen awon zai ga Allah sa albarka da wannan zai ga har yanzu babu a ce ga komishon ta ruwa ruwa ya kare ko burodi ya yanke ko kuma alhazin sai yawo a gari babu burodi ko babu kaza babu kana yau ana leka masu raka ko gobe a hajji an kai haka ne kenan har yanzu da kwai ne albarka da wani imam muslim ya kawo wannan hadisin a kitabul hajji babun fadadul madina wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bi barka inda a nasar inda yake cewa babi wanda ya falalar darajar madina kuma da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yawa madina da wani a cikin muslim sai hadisi yake cewa in idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce barik lana fi sa'ina wa muddina wa kaza wa kaza barkatun ma barka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibrahima abduka wa haliluka wa nabiyuka annabi ibrahim Allah bawanka ne ko badadinka ne kuma annabinka ne wa inni abduka wa nabiyuka kuma ni ma bawanka ne annabinka ne wa innahu da aka limakata annabi ibrahim ya wa yayi addu'a ya ce ga garin makka inda ya ce warzo ahaliha minas samarati ai annabi ibrahim yayi addu'a ga makka ko sai ya ce wa inni ad'uka lil madinati bi muslima da akali makka ni ma ina ma addu'a Allah kai wannan abubuwan a nan garin madina kamar yadda kai a ina a makka sai ya ce wa musilaihi kuma ka ka limki biyu da kawawancan da wannan wani ruwai mutane suke tsora ta akan madina ta hi makka ma falala da daraja da annabi dai addu'a nan ta kalillin ka addu'a linki biyu fiye da ta annabi ibrahim ne kenan muna gane a wannan hadisin fadalai madina a tsoron gairuwa wanda kuma fadalin tana na har yanzu har gobe kuma dai darasin mu a shahid shine su mai nawi lahu asgaru ma yalihi min alwildan kenan karatun mu titin karatun mu kan mu ta annabi yana ba da abin da aka kame ga karami wanda yake kusan shi kenan darasi ana girmama yaro karami a ko'ina in an ka abu ma shi ake fara ba sai na gabe ce babe na 169 ya ce babun babe rahamatu sagir to sai da jin kai a rikawawa yaro karami wani hadisin mun yi shi tambaya ya sake mai doshi karanta shi kasanta mace gaba. haddasa na abdullahi aziz bin abdullahi haddasa ni bin abi zinad عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ولا رواية ميدة أتم بايا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا بايا تكم ليس منا ban mu tare da shi ko da al'umma ce da su zauna ka zo a ce kai kai ba namu ne ba ai ba kai daidai ba balle annabi shugaba gaba ɗaya ce laisa mina baya cikin mu wane mallamiyar hamsa girana wanda baya tausayin yaran mu kanana wa ya arfu haƙa kabirana ko bai san haƙƙin manya ba duk wanda shi ai kana samun mutum a unguwa ya ba yara kashi ya ci mutuncin lattijawa a yana samun wanda ko to ila sai annabi ce laisa minna baya cikin mu wane mallamiyar hamsa girana wanda baya tausayin yara wa ya arfu haƙa kabirana ko bai san haƙƙin manya ba wannan ba mu tare da shi wannan hadisin ruwaya baya duk mun yi shi mai bayani akan shi babe na 170 hadisi na 363 babe yace mu'anaqati sabi in aka ce mu'anaka rungumai yaro ana so a sa yaro jiki a yi mu'anaka shi aka ce kalmatul mu'anaka ta fito daga alkunuku saboda in karin gumo mutum ai wuyanka da wuyan shi in rungumo yaro haka ai haka ne ke rungumo shi wuya da wuya sun gamu da wani aka ce al-mu'anaka min al-unhi kenan mu'anaka runguma ka sa yaro jiki ka rungumo shi ka kago shi kamar yadda muke bayani so ake in ka zo gidanka mutum ya zo gidan shi yara in suka zo da gudu suna lale baba ka ɗauki wannan ka mai bizu ka ɗauki wannan ka mai bizu ba da kai sallama ba yara wani ya gabas wani ya yamma wani ya arewa yanda ka san dan fahimta suna wasa sun gabas ya zo to ba su kai wannan su ake ka rika sa yaran jikin kana musu tawayi kana runguma su kana musu bizu haka annabi yake ai wani ba kawai yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai hadisin baya da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo gaba kama ba kawai ne yazo mara sai ga ko ina je madina gurgarin manzo sahabbai suna wasa da yaran su suna basu bizu suna kaza suna kaza sai zo ci annabi nan maraya kuna dokan yara kuna bata su kuna basu bizu ai ni iya goma gare ni ba tawa dokan ɗaya ba na mai bizu ba sai annabi ya ce mai kana so Allah ya kudda rahama daga zuciyarka annabi sai ya sa shi ce ka shiga taitayinka so ake ka sa yaro jiki ka kama shi ka mai bizu ka rungume shi kai kaza kai kaza kai kaza kenan ba so mutum ya zama to wani boss boss a gida da ka zo kowa gudu sai dai kuma abin gyara nan kuma su ma kuma iyaye mata aiwatar abin da ya sa su masu gidan ba su ɗokan yara saboda yaron ne an bar shi kacaca da majina da dauda da ya sha mai kuka nan gabas yamma to kaga ai baka doka shi kuma ka sha shadda kenan ka san kenan shi ma nan kuma uwaye mata sai su ne sai sun gyara yara su zama to yaro su ake kula gan shi tsaf tsaf tsaf tsaf wata annabi sallallahu alaihi wasallama da abu huraira suka zo gidan fadima da suka zo gidan fadima annabi yake hasan hasan hasan musaili ba wanda ya fito sai da aka samu wajen minti biyar aka dan jima sai ga yazo sai da yazo sai annabi ya rungume shi ya kama shi ya bashi bizu ya bashi ne to me aka yi minti biyar bai zo ba ashe fadima tana can tana goge mai kura ta tashi tas tas tas ya fito dan ya san ta sa annabi zai mai yawwa to mu kuma yanzu ai matan zaka buga kai ka zo mai gida ka taso da ka sha fara shadda ko yi menene shi kuma ga yaro asha asa a gaba da ko ina ne kenan ka gaba kai ba ruwa ko kuma majina gabas majina yamma ko da kai wannan to shine kenan abin in ka je shi ke sa to sai tsakankanin mu da amud mu so yaran mu mu so matan mu san me kenan sai ana gyara su da dauda tas tas tas daga wurin tawai kamar sama kamar kasa ka rungume shi kai me shine cewa mu'anaka ka rungume shi ka sa shi nan sai ya ji hadisi قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن السعد عن يعلى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط kenan wannan ruwa tana karanta ma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da ɗiyan shi da jikokin shi ba in yi sallama ba tsaye da suke in a gari ma gan su ya tsaya musu tawon ya rungume su ya musu bizu annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan ruwa take ce ma daga al-rashid bin sa'ad daga ya'ala bin murra annahu qala yace harajina wata rana mun hudu wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ina ne zamu je wadu'ina ila ta'am wani ne ya kira mu walima gidan shi wani ya kira kamar na ai kira mu walima bayan sallah sai mu tashi gaba daya zamu je to shine nan shi mai bada rabana sahabi yace wata rana mun fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wadu'ina an yi kiran mu ne ila ta'amin zuwa cin abinci kamar walima ga sunan yi ka ɗauki abin kama kana gani to a hanyar ne fa'iza husaini yal abu fit tariki sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai tsin kayo jikan shi dan fadima husaini yana wasa da yara akan hanya za su wuce nan can gaba kuma ga husaini yana wasa annabi da ya ga husaini ma dan fadima jikan sallallahu alaihi wasallama yana wasa fa asra annabiyu da annabi kamar a sai da ake ba shine gaba ba fa asra annabi annabi sallallahu alaihi wasallama sai sai gauga shi gaba amma mulkawun sai shi gaban mutanen nan sun mabasada ya dangi sai shimfiɗa hannun shi kamar tawo in zaka yaro ka bai tawo haka ne ko to shine sun mabasada ya dangi sai ya shimfiɗa hannun shi faja ala ya murru maratan hakuna wa maratan hakuna sai husaini sai in yayi nan sai yayi nan kamar zaka dauko yaro zo zo sai ya haye nan sai ma annabi yana kenan yasa annabi da yana goshi da wata gana a titiya su gaban jama'a dan gidan mai yaro kenan yaro yayi nan kuma annabi ma yayi nan in ya baiko hannun nan shi husaini yana shi ne ne ki faɗi alayya muriya maratan hahuna wa maratan hahuna sai ya kasance in ya shuɗe nan kuma sai ya shuɗe nan duk annabi yana sai ya kamo shi yudahikuhu yana sanya shi dariya annabi yana sa shi yana dariya kamar kace zo zo zo ahi na kamo ka irin wannan da ake wa yaro yana sa shi dariya hatta a hazahu hadda ya kamo shi annabi ya doko shi fanja ala ihda yadayhi bi zakari sai ya sanya ɗayan hannun shi ƙasa ƙasan zakar hamada nan wa ukura fi ra'asi kuma hannun shi guda cikin kanshi kamar haka ya rungume shi haka sun ma'ata na kahu kuma ya rungume shi kamar ka rungu mutum haka kasa hamata ka haka rungume shi ya rungume shi haka shine sun ma'ata na kahu sai ya rungume shi fakabbalahu sai mai bizu ya mai bizu to mun zaka ga ai bizu kin ma wani kawai in kai wani gani ake wani nasaranci ne kai ko eh eh kamar rayuwar da kaga tura suna yi tun musulunci ne zo da ita wasu mafiyawa mu wanzu ai da wuya fa mai gida zai shiga ya ɗauko yaran shi bizu ka kallon ka za ka kazo da wani ko kuma akan titi yanzu ka wuce wani shi kai na wasa ka ɗaga shi kai babban mutum kamar bizu ka wuce eh wata tsohuwar kula ta ce ka ga wani nasarancin banza ko eh aka za ce to kaga duk wannan musulunci ne ya zo da shi kenan annaba tsakan mutane kan titi ya rungumowa Husaini faqabbalahu ya sumbance shi sun makalin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce husaini minni ai husaini daga gare ni ne wa ana minhu ni ma nashi ne ahabballahu Allah ya so man ahabbal hasan wa husain duk wanda mai san hasan da husaini Allah ya so su sibdani jikoki ne guda biyu min al asbat na daga jikoki na kenan wannan hadisi mai kantar da mu san son yara kenan kaka zamanto dodo a gidanka kaka zamanto kai da iyanka yadda ka san dan baryu ne da muzuru kenan ka zo daga ka zo da jika da ɗanka da ne duka ka kama shi ka rungume shi ka mai bizu ka yi mai shi yake sa tausayi tsakankanin yara shi yasa wannan abin shi yake sa yara in ya girma shi ma ya rika tausayin kannin shi da duk fami yana tausayi amma dai kai ka zamanto muzuru akan shi shi ma iya girma sai ya zamanto muzuru akan kannin kenan sai rahama ta fita ai shi shi wancan wanda ya yace ina da iya goma ban taba sumbantar kowa bai ga annabi ai annabi ta kana so Allah ya huda rahama daga zuciyarka kenan sa yara jiki da rungumar su da sumbatar su yana kara mutum mi to sai da rahama sai ce babun qablatu babun badi ar-rajul mutum qablatul rajul jariya sagira to kuma nan sai ka lura sai ce ma ayyaru karami ko to mace fa mace fa ita ma ka mata wannan in ya ce haƙita malamai suka ce ita ma mace kana kama ta ka sumbance ta kai komi sai dai in babba ce ta girma ta balaga ka sumbance ta amma dai ba a baki ba hatta iya kai da ka tura zai kama iya ka mata bizu a nan ka mata bizu a nan da nan da ana yi koda mai aure ce koda ta girma iya ka duka mata wani bizu kawai a baki ne malamai suka ce ba kama ta ba amma da shi yaro karmi har a baki ya kame bizu kenan to ita ne sai ma bayani akan to yarinya karama fa shi ne cewa ƙublatu yin bizu sumbanta ƙublatun rajul bizu ga namiji ga wa yarinya karama yarinya karama to nan yarinya karama da yake ne kamar yanzu wadda ba ya kafa hallo izini ma bayani a wani ruwa iya abokin ka ka iya mata ai zaka zo yanzu iya abokin ka ko ka wado gida ana ton ton ton ton to ka iya kamar yadda in namiji ne ai ba dama zaka mai bizu kawai mai dan kakarin wanda abin da ya fi limiti gani ko to yariya karama yariya karama ɗaya abokinka shine zai baka da ka ɗauki yariya karama ɗaya abokinka ka mata bizu kenan shine zai hice sai ce قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني محمرة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه to kenan nan sai ce wannan ruwaye kamar in yarinya wadda ba taka ba in elgoye ce wadda ba ta wuce shekara biyu ba ko da iya abokinka ce ko iya yan uwanka kana iya kama ta kan sabancin ta kamata wani abubuwan gaba daya yarinya karama shekara ɗaya shekara biyu wani hawiha wani suka ce har shekara uku ma kenan ai yanzu ka zo gidan abokinka za a ce gani ga yaro ko kenan ka ido ka shi ma ka sumbance ta ko da mace ce kenan shi ne kama wannan ruwaye ya ce ma hadasana wa asba'u qala habarna ibnu wahabin ibnu wahabin asba'u ma la asba'u mufti diyar al-musiriya a alamu tarihin shi aka ce yayi kowa a wanda suka zo bayan imam malik sanin mazhaban malikiya ya dauko karatu daga ibnu wahabin shine malamin nashi sai ce a habar ne maharamata bin bukairin an abihi an na hura a abdullahi bin ja'afaru yuqabbilu zainabu bintu umar bin abi salmata wa hiya ibnatu sanatayn to wane ne wani abdullahi bin ja'afar in wane ne zain wace wane ne kuma umar bin abi salmata kamu zo su wane ne wannan sai ce ra'a abdullahi shi mai bada labarin yace ya ga abdullahi dan ja'far yuqabbilu zainabu yana sumbanta yana wa zainab ya umar bizu wata zainab zainab ya umar dan abi salmata wahiya ibnatu sanatayn ita kuma a lokacin tana da shekara biyu auna hawiha ko kuma kwatancin wannan kenan yani ya karama wanda ba ta wuce ba dezan a turwazan kenan ko da ba diyarka ce ba kana iya doka ka mata ne bizu sai dai malamai suka yi bayani suka ce in ta girma a fasa me yasa saboda a yanzu duniya yanzu da kai tsakin banza ko ko can baya ma ai da kai wannan shi ko musulunci yana sabar ki tunda yanzu an sha kama babbar da wata iltul wazan ko kuma katiran ko dan masu ko to dan wanda sai wasu malamai suka ce in ta kai wannan in dai ba ilgo yake ba kai sai in ka ta wuce dezan iltul wazan shi ma kuma sai aboki na gida ko wannan aboki an zo ana tantan tantan a kama iya kenan dan kamata bizu wannan ba laifi ne ba musulunci kenan kaka ce bizu sai diyar ka ta ciki zakawa kenan in shekara biyu ce zuwa shekara uku kana iya mata alƙubla ka mata bizu akan wasa ka rungume ta kamar yadda shi aka ɗauko sai ina kenan yariya kuma ta ka ce macen ka ɗauko ta ita ma ka rungumo ta haka kai mi amma da yar shekara nawa muka ce biyu zuwa uku malamai suka ce in ɗa ta ɗan girma kenan ko da bata balaga ba wannan ba an mata ba amma dai in ƙarama ce ana iya mata wannan shi ne ya ce ma wani ne gawa shi mai ruwa ya ce ya gawa abdullahi bin wa abdullahi bin jafar ko yukabilwa yana sumbantar zainabu diyai umar bin abi salamata wahiyar ibinata salatai ne ita kuma lokacin tana da shekara biyu ko kwatamcin wannan to sai mu zo ruwaya hadisi annahu ra'a abdullahi bin jafar man huwa abdullahi bin jafar yuqabbilu zainab bint umar bin abi salmata man huwa umar bin abi salmata dimi tare sana waye wannan jafar din abdullahi bin jafar man huwa jafar bin man abdullahi bin jafar jafar bin abi talib abdullahi bin jafar wa jafar kuma danwa dan abi dalib shi abdullahi bin jafar jafar dan abi dalib jafar dan abi dalib ai dan uwa ne gaba ga ali bin abi dalib mi tarihi ko wanda ya aka shine awwal wanda suka fara hijira suka je habasha lokacin da suka je habasha ai shine kamar shine wakili wanda suka hijira lokacin da aka aika ma Quraysha da suka aika wakili ai Jafar shine yake magana da wa da Najashi lokacin da kuma da aka yi hijira sai Jafar da shi da matashiwa dimi ya suna mata tashi asma'u bint umaysin asma'u bint umaysin dimi tana kenan jafa da asma'u bint umaysin suka komo madina bayan hijira kenan wannan abdullahi bin jafar din dan su ne shi kuma abdullahi shi kuma jafar an kashe shi a ina wata gazawa dimi shi a ina kashe jafar jafar bin abi talib a ina kashe shi gazawatul gazawatul gazawatul mu'uta gazawatul mu'uta gazawatul mu'uta an yi ta a jimada awwal hijira tana da shekara takwas inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shugabanni guda uku inda yake cewa wani shine sarki in ya mutu wani ne in ya mutu wani ne inda aka aika Jafar bin Abi Dalibi da Abdullahi bin Abi Rawaha da Zaid bin Harisa inda dukkan suka rasu dama annabi ka aje gazawatul mu'uta sai sarkan yaki guda uku kamar ya komandan guda uku da ya ce da jafar dawa da abdullahi bin rawaha da zaid bin haris sai ce in an kashe wani da wani ne sarki in an kashe wani wani ne sarki in an kashe wani wani ne sarki in an kashe su gaba ɗaya kuma sai ku wannan wanda ku je yakin sai ku tattaru ku akan shugaba kuma kamar yadda annabi ya wadda dukkan uku sai aka kashe su sai musulmi sai suka zauna sai suka doki Khalid bin Walid shine shugaban sai mai dorin dinar gida a wace yaki gazawatul mu'uta a yadda shekara ta nawa a jimada awar shekara ta ta takwas kenan a nan shi wannan jafar baban abdullahi a nan yin sa'ana a kashe shi to da a kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya doko shi sai girma gidan annabi sallallahu alaihi wasallama daman yaro ne an aihe shi ba duka a lokacin bai wuce shekara biyu ai mi tarihin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kashe shi ai lokacin nan su da suka ta yi gazwatul mu'uda daga an kashe ɗaya daga cikin shugaban sai annabi ko yana hudu ba ko yana majalisa sai ce usiba fulan lokacin da aka kashe ja'far tunda annabi ai wahayi ake mai ba wasab ba ake mai ba wannan ba ake ko mala'ika ke gaya mai an yi lokacin da aka kashe ja'far annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan asma'u bint umaysin ta musu wanka ta wasu abdullahi nan wanka ta musu menene annabi ya kama sai ya rungume su da ta gaya annabi ya rungume su sai asma'u bint umaysin take cewa usiba ja'far ko dai an kashe jafar ne ya ce e ya istirja ya ce e inda fadima take cewa wa amma da take wani aiki mai tarihi na akaratun wada ina ga to a takaicin take cewa dai shi wannan jafar shine baban wa shi ne baban abdullahi ko shi jafar shine baban abdullahi kenan abdullahi da dan jafar ko shi kuma asma'u bint umaysi kenan da aka kashe baban nan nashi a gazawatul mu'ta kenan ya da shekara wajen biyu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke sai ya girma gidan annabi shi kuma na bin wannan umar bin abi salmata ɗan wane ne abi salmata a zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ummu salma ɗan ummu salma ne ita ma wadda lokacin da aka kashe mijin nata abi salma inda ake cewa duk masiwa ta samu mutum ya rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma innaka atasibu musibati fa ajurni fiha take yawan yi take yawan yi take yawan yi amma dai take cewa zai bani miji kamar abi salma sai Allah da ikon sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya aure ta ummu salma wanda tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina to shi wannan umar din kenan ɗanta ne an kashe baban shi a gurin yaƙi abi salma sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure mamman tashi kenan shi ma sai ya zo ya girma gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda kenan shi wannan abdullahi bin jafar da umar bin abi salmata duka sun girma a ina a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to amma dai labarin nan da ake bada akan sun girma ne hasimi sun yi iyalai ko akan sun girma sun yi iyalai aka ce sai shi abdullahi aka gan shi yana sumbanta iyawa umar kuma a lokacin nan ita iyawa nan tana da shekara biyu kenan karkashin wanda zai gane kenan yarinya karama ko da ba ɗaya ka ce mata ne ta jini yan shekara yan goye yan reno ka ɗauka kamata bizu kamata me kamata me ba wani laifi ne ba sai dai an ta girma saboda tsoron fitina ko tsoron wani abubuwa aka ce babu wallahu ta'ala ala sai ce babun babi masahur ra'asis sabi sha a da kai guda jika قال حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن حطاف عن حفص عن الحسن قال إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل to shi kuma wannan asar ne zo daga Hassan wani Hassan sai ce ma an Hassan daga wani Hassan wani Hassan Hassan na Basri tunda a tabi'ai Hassan inda ya suna shine Hassan na Basri kenan da daga kaji an ce ma an Hassan tabi'i ka san ogani Hassan tabi'i Hassan Basri ne ake ni kamar a sahabbai da aka ce ma Hassan ko Husaini ka san da ba ce ba bin Aliyu ai ka san da ba ta ji ko to dan na a tabi'ai daga ake ma Hassan Hassan Basri ake ne kenan wannan asar na Hassan Basri ne Hassan Basri ke cewa in istada'ata idan kana iyawa Allah tanzuru ba za ka iya dubawa ba ila sha'ari ahadin a zuwa gashin ko mutum ɗaya min ahalika daga iyalanka kenan mutum in ya iya yayi kokari kai diba gashin kowa na daga iyalan shi me yake ne da iyalanka kamar wani mai gida a gidan shi huzunoninka mene ne huzunoninka biki ka ne iyallanka ne ko kenan ai da kai wa'ansu mata wanda famunka ne a madin muharraman muharramanka ne babu aure tsakaninsu kenan shi ne hasan basri ke cewa idan ka iya kakka dibi gashin kowa daga cikin iyallanka kenan iyallanka wai a ƙari buka nan irin sai kuzunoninka da dai wanda dai da kwai yan uwanka ne na jini amma dai da kwai me da kwai aure tsakankanin kenan ka yi kokari kakka daga gashin su koda a gida ai ana rayuwar gida da kuzunoni da wa da wa da wa mata ko to in sun bana ga wannan kenan aka ce kakka kallon gashin su koda iyallanka ne kenan shi ne cewa in sada'ata in ka iya Allah kadda ka kalli zuwa gashin ɗaya daga cikin iyallanka sai ce illa an ya kuna ahalika sai dai in sun kasance iyallanka ne kenan matarka au sabiyatun ko kuma yarinya karama irin ta sama irin shekara ɗaya biyu uku wadda bata balaga ba fafa alto wannan sai ka kalla sai ya kafa misakin in sada'ata Allah tanzo ila sha'ar ahadin in ka iya baka kalli ba gashin kowa min ahalika na daga zuwa iyalanka na uku kusa da ko wanda yan uwanka ne na jini amma dai da kwa aure tsakanin kenan wanda kan kalimi gashin su sai ce illa an yakuna ahalaka sai dai in sun kasance iyalanka ne kuma na wani iyalanka ne ba ta ko da kuma ƴaƴanka ko kanninka ko da manya ne au sabiyatin ko kuma yarinya karama kenan ita ne bai nuna ma na sama ita yarinya karama al shekara daya biyu ko da a ganta kai a buɗe ko ne ba wani abu ne ba a doke ta ai mai duk ba wani abu ne ba yana wannan asar ne muka ce nawa na hasadin basari sai ce babun masahur ra'asi babu na 172 hadisi na 367 masahur ra'asi sabi shafakan yaro karami kun san zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in an ahi yaro sai a kashi annabi shahi kan shi ya mai addu'a sai ga addu'a tana samuwa mu ma al'adar mu a da haka ne in a hiyaru za a ga latijan unguwa ko wani malamin unguwa sai o shi tsaf ta kawo shi ko bai shi kashi a shahi kan shi a mai addu'a tunda ai baka san wani ai duniya ba ta riguwa da da bayin Allah duniya kullun da kai bayin Allah boye kenan ai ba a san ba addu'a da wani in an kashi wani lattijan ko wani malamin ko wani mutumin kirkin ya mai wani addu'a ai wannan addu'a ta ta yi sai ta bi shi ko to shi da ai wasu malamai wani malami da yake wa zai ce dan wani yanzu duniya ta zama to fitina yara suke tashi gan kasa keji babu ladabi babu babu babu babu sai du'ai saboda man ai yanzu ka tashi aka ce tun wajen auren uwai ba a bata ka'ida da warko kenan in an aihu aihuwai ai da wuya zaka ga duk wannan bidoyin da ake na aihuwa da wuya zaka ga an ɗauki ya jaririn an kai shi gurin malami ɗaya biyu uku ko wani mai albarka ko wani babban kakan shi ya shayi kan shi ya mai adago amma dai zaka an aihu in ya fara cin kuɗi eh ya fara cin kuɗi yaro yanzu musamman wata bid'a ta wuta kuma sunan kwana uku na wanda ya yi suna ma kashe kuɗi eh kuma iya gidan kowa ya aiki gidan malaman a yi gidan ustazan a yi gidan ƙoƙo a yi gidan ƙoƙo a yi sai Allah ya kiyaye ne sai dai illa marhima rabbu ka ko in ka ga yanzu aka yi aihuwa duk wani abubuwan da ake a kashe kuɗi a kashe a kashe a kashe a yi dubidoyi sosai amma dai da wahala ya ɗauki yaron kamar irin na zamanin annabi a kai shi a ce a yi kamar ba a ta yaron ma ko kawai bakinmu da yaron salfi ko sai dai a ta watsa shi sai dai a ta watsa shi a istaci ko sai dai yaron kai ta watsa shi a istaci kawai amma dai ba ka ɗauke shi ba ka kake wajen wani ka ce babba don wani daraja ko neman albarka a shahi kan shi a mai adda shi kuma wannan ai kakanninmu da mu muna yara da mu isku wannan a unguwa ai aihuwa duk wani mai daraja ana kashi yaron Allah ma albarka Allah kaza ko a kaza kai ko a unguwa ma zaga illar tijo ya zo in yara suka bi shi da leda suka ɗauki kayan shi ai yana shawo kansa ya ce Allah muku mi to wannan sunna jama'a amma da yanzu babu ita da wani yaran su tashi sai zamani ya zo ba mi sai a ce zamani ne sai ga yara su tashi yanzu kamar babu mi albarka shi kuma albarka baka san ba inda take baka san mutumin kirki ba duniya kullun da mutanen kirki shi ne zan zaiwa bayani akan masahur da aka sabi shafon kan yaro karami sai yake قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي حدثنا يحيى بن أبي الحيثم الأطاع قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي to kaga wanda ya karuwa shine Yusuf yaron da kanshi ne wanda annabi ya shayi kanshi mai adda shine ya karuwa wanda Yusuf Yusuf dan Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam kuma Aisha hararre ne a tafsiri ta ga malamin sa ja tamka Abdullahi bin Salam da abokai ne ko Abdullahi bin Salam ai shine wanda babban malamin ahlul kitab wanda ya shiga musulunci mai tarihi shi to da kwai shi abdullahi bin salam da ya sami yaro mai sunan yusuf sai aka kashi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama tun aihuwar shi ma annabi ya sanya mai yusuf to shi ne yace sammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusuf annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne sanya mu wannan sunan yusuf kenan zaka nuna an kashi annabi ya mai adda ya sanya mai suna wa aka adani ya zamna da ni ala hijrihi absacin shi wa masaha ala ra'asi ya shahi kaina ga wata ruwaya wada ani bil barka yaman addu'a da albarka kuma zaga da kwai sahabbai da dama zamanin annabi in sun aiwu sai sun kawo dan annabi ya musu addu'a ya shayi kai ya musu addu'a kenan ku yanzu ma kuma sunna ce wata duk muka ga mutum mutumin kirki ne da alamar kirki idan an mu aiwa mu je nema ga wannan ya shayi kan ya mai addu'a ba bid'a ne ba ko na abuwa neman albarka ne baka san ba mutumin kirki kenan wannan Allah mai wata daraja baka sani ba Allah mai albarka Allah ba shi hafizi Allah sanya ai in an kame ake adai Allah sa hafizi ne ko in baban naka wani babban mutum ne a ce Allah sa ya biyo baban shi guri ilimi Allah ya kaza Allah ya kaza yo ai wanda ya hudu wanda yake wani kullun azzakar yake yana hudi mala'iku rahama suna cewa mi amin kenan sai ga wannan addu'a tabuwa ta biyara kenan zan mu gane na ummu sami yara mu da kai sa ana musu addu'a sai hadisi na gaba mu tsaya قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقبعن منه ويسربهن إليّ fayal'abna ma'i to shi wannan hadisi na kashe ajidan ta yara ne miki ko to shi kuma wannan hadisi na kashe ya nuna ma kakka yi tsarari a yara a gida ka hana su ba komi ka ce musayi wasa ba ana barin yara irin yan wasan nan da suke da yan yan kuffan nan da wani kayan wasa ana barin yara su kaka zaman to yaran ka kulbe su kawai kullun shiru ne a gida da ka shigo shiru ne ko kuma a yi ta dazzaga musu kullun ka ɗauko mai malamin kaza malamin kaza malamin kaza ka ce ba a yi kaza ba a kaza ba wasa ko kaɗan a gidan ka zo ka ce bidiya bidiya ba sai wasa ba a wannan barin yara ake sai dan wasa a gida irin wani ɗaya kufe ɗin nan da wani kayan wasa abinda ba a wasa kaya na haramun wanda shi ne ba a yi amma dai wani su ɗaya kufe ɗin da yara ba ga wata nan ba sun zo suna wani sun ciccibra da tc da sun yi gutum-gutumi na ne na ɗaya kufe sun yi uwa sun yi kaza sun yi kaza da wani dubbarin yara ake a gida su yi wasa sai tsakanin su shi ne wannan ruwa take gaya mana na aisha take cewa an aisha aisha ta ce kala ta ce kuntu na kasance al'abu ina wasa bi banatin mamar banat el china sunan ta ba el el el el china ko el el anatu da hausa kufe kufe kinnan eh to shi nan banat kinnan ba yara mata ba tace ina gidan annabi yan unguwa kanana suna zuwa muna wasai daki daki irin wannan mu ma to yaran da suna wani wasan ba ayi wasa ayi gida ayi wannan irin wannan to shine Aisha tace na kasance ina yin wannan ai da Aisha ya auro ta Annabi sallallahu alaihi wasallama tun tana karama daga baya shi gare ta ko to shi ya tace na kasance ina wasa da ilcinan nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana li sawahibun na kasance ina da kawaye sawahibun na akaran sa'annin ta kawayenta wanda suke isko ta har gidan su yi wasa a gaban Annabi yal abna ma'i suna wasa tare da ni inji Aisha fa kana rasul sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance iza da hala in ya shigo gida ya riska muna wasan me suke yi ya kame anna sai su ware kamar yake ma'anna kenan ya gai banda kenan sai su laɓe ko su ware sun ga annabi ya shigo sai su tsere haka fa ya sarfa kunna ilai shi kuma sai ya je ya nemo su sai sai kamar sun kamar annabi ya sallama sai yaran wanda suke wasa da Aisha sai su yi sun tsere shine ya kabe inna shi ko annabi fa ya sulhu wanda sai ya ce ku zo ku zo ku zo ku zo ya tattaro musu kayan wasa ya ce a ci gaba da wasa shine nan fa yusir banna ilai sai mai dosu gurina bayal abna ma'i sai su ci gaba da wasa tare da ni kenan ne kada taka da wani ruwai ba barin yaran ka kaka bar su kace ba komi na wasa tun yanzu duniyar nan ta yanzu ga kaza ga kaza ga shan shan sun yawa na dai a hankali ko wanda su ma shan shan ina illa ma rahimar rabbaka ko to kenan ka hana wannan ka hana wannan ka hana wannan kayan wasa ana sayo su a gida ajiwa yara su rika yi kai zaman to kullum mun san su je makarantar su je lakol a yi tsari a yi karatu a yi mai amma dai baka cewa a hilin gidanka ba wasa wata nan ka bar su yi wasa tunda yara a gaba annan ma su yi to daga nan zama tsaya amma da su zama ɗauka yanzu kaga wannan karatun duka da muka yi duka in ka ɗauka a cikin manin duka allahu alam wanda yake wannan bai wuce ɗaya ko kuma babu mago amma ne ka ɗauki tura kuma wannan abubuwan da muka yi duka suna yi eh eh suna kai kawai da suna yigo da wani ai wanda yace da yaje ziyara turai yace ya ga wa'ansu abubuwa na musulunci amma dai babu ba musulunci amma dai ai yanzu muka ce a subbanci yaro ka rungumi yaron ka kai kaza kai kaza kai kaza ai sai a film kuke gani ko yanzu da mutanen mu ai sai a film suke gani ko pappa pappa ya runguma ya sa shi nan ya mai bizu ya mai ai sai a film ake gani wani in kai ma gani zai mi kai wani kafirci kafirci kai ko to kaga abun kuma din me yazo musulunci ne annabi ya yi sunna ta ce ai annabi ya ce ai to amma dai kaga duk mai kawai mun zama to mu zuru a gida kawai da wuya eh a cikin mu wake wannan in kai leka duka wake runguma yaron shi yanzu ya mai tawai ya mai bizu ya yi kaza ya yi kaza kenan mu wahada bambanci da wancan ba kauyen da ya zo gurin annabi ya ce ina da iya guda goma ban taɓa sumbanta ko ɗaya daga cikin sa ko to mu wahada su in ba gyara muka yi ga ɗaya ta a samu to wala amina yanzu kai ka taɓa ɗaukar ɗanka kasan bance shi kamar bizu haka tun da yake to wala wata ala alam kenan mu yi mi abin da ake so a yi mi mu gyara ko da mai faɗin da mai shawaran dawa dawa dawa dawa dawa kowa mu yi mu rika practicing abin da muke yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah sa mu rika wa biyan mu ma irin haka